ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau takwas ga watan juwadar asir shekara ta dubu ɗaya ɗari biyu da arba'in da ɗaya bayan hijira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da biyu ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya idan ba manta ba ana cikin suratun nur sura ta ashirin da hudu mun yi darasi uku za mu tashi darasi na hudu a wannan sura mai albarka aya ta ashirin da uku muna roƙo ubangiji maɗaukacin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai kuma ya ba mu ikon aiki da abin da za mu ji bismillah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون نعم يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين Allah madaukakin sarki ya ce innal ladina yarmuna almuhsanat lalle waɗanda suke jiban katangaggun mata alghafilat waɗanda suke raukani wato abin nufi abin da ake jiban su da ji wasu ma tinkare ji ba kuma ba su ba da wata kofa da za a iya zargin su akan wannan abin ba almu'minat sannan kuma bayan haka mu'minai ya Allah yake ba su wannan tubokun kaga na farko almuhsanat mata ce mai aure alghafilat ba ta yi wani abu da take nuna cewa ita ba wato mutuniyar kirki ba ba ta yi garbanza ba ba ta yi wasu maganganu na batsa ba babu wani abu da za ta yi da zai ba da kofa ko ɗaya ya Allah yake almu'minat kuma mu'minai ne a zahiri duk wanda ya gansu to masu irin wannan sugogin duk wanda ya jefe su lu'inu fi dunya Allah ya tsine musu albarka tun a duniya wanda zai ganta da yin riga ya ce wa ma ya san me kuke yi wannan jifa ne ai ba irin wannan masu gidan da kake gani ba ma san ba wanda ya san me kike jifa ne kamar yadda muka faɗa a baya Imam Malik yace duk wanda ya zo kallo wani yace ai gwara ni ina da uba to kallabi ne sai amma bulala shi bai da uba kenan tun da kula ta tabbaci ka gaya ba cewa gwara ne ina da ko an san ubana kana faɗa haka to ka jefa mutum to haka shi ma wanda ka ganta ta yi wato ba wata alama ta da take nuna cewa ba mutum ne kirki wanda ka faɗi irin wannan kalmar to ka da shi to Allah madaukakin sarki masu wannan zubar da ainihin fi duniya ya tsire musu albarka tun a duniya wal akhirati da lahira wa lahum azabun azim sannan sai da azaba babba akan malin ce hada wa'idun min Allah ta'ala wannan narko ne daga Allah madaukakin sarki lil ladina yarmuna al-muhsanati al-ghafilat ga waɗanda suke jifan wato al-muhsanat ka tangaggun mata al-ghafilat waɗanda suke rafkanannu kuma to saboda ko shakka babu masu jifan irin wayannan sun fara cikin mutanen da Allah madaukakin sarki wato ya tsine wa albarka to shine malai yake ana magana akan masu wannan sifofin ba su kyau ba ummahatul mu'minina auladu dukhul fi hada iyayen mu'minai ko su suka fi tantanta da shiga cikin waɗannan domin su suka fi kowa kamala wato da sanin ya kamata min kulli muhsana fiye da kowace mace mai aure wala fi wallati kana sababun nuzul musamman ma wadda dalilin da ayoyin suka sauka wa hiya aisha bint siddiq radiyallahu anha ko radiyallahu anhuma ita ce da na ja Allah madaukakin sarki wato yar as-siddiq Abubakar Siddiq Allah ya kara musu yadda bani yake wa kada jama'a da ulama gaba ɗaya malamai sun haɗu rahimahum dawo Allah ya musu rahama qa'ibatan dukkan ala anna man sabbaha ba'da hada cewa duk wanda ya zage ta bayan saukar ayoyin nan warama ha ko kuma zibanta imara ma hadihi ba'da hada alladhi wato zikra bi hadhihi al-aya yadda yadda da abin da yadda da bayan abin da Allah ya ambata a wannan ayoyi fa innahu kafir malami ce ko shakka babu wannan kafiri ne me yasa yake da annahu mu'anidun lil qur'an domin ne daga qur'ani fito na fito sannan haka kuma sauran ummahatul mu'minin kafin da wuce mun kawo maganganun da aka yi akan cewa duk wanda yayi wannan to ko shakka babu ya ya je dai mutum iljani ne kamar yadda ya faru da wato ibn al-madini lokacin da wani babban pastor ya zo ya same shi yana so yana so wai ya kure gayyatar ta bai cocin da yake yazo za su tattauna ya yi sai ke cewa addinin naku da dai kamar abin kirki yace amma sai na ga matar annabin naku ba zargin da ake da da ta yi wani abu Ali ibn al-Madini ya dago kai yace eh gaskiya ne amma ba ita kadai bace suri ne sai ce sai dai wato sai ta haihu sai ba ta haihu amma duk Qur'ani ya wanke sai jure sun kuyar da kansa har ya fita bai kara dago kai ba domin shi ake kira iljami tunda ya yarda na da Maryam ta fice sai yace ita ma na da Maryam a yadda sai ta dozina ko kaga haka Yahuda nan suka zo suka ce gaji nan suna kallon dan da aka suna cewa wato ya aka yi haka ke ya ce Maryamu ya aka yi haka kika zo da da bayan mahaifinki wa kana abuki mar'asawin ko wa kana wa kana ummuki bagiya wa kana ummuki bagiya wa ma kana ummuki bagiya cewa mahaifinki ba kimin kirki ne kowa ya san shi kuma mahaifiyarki ba karuwa ba fa asharat ilayhi sai ta nuna musu saboda haka kalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya karka cewa to ya za mu yi magana da wanda yake cin mangoyo sai kawai Allah ya bashi dama yake inni abdullahi atani alkitaba waj'alani nabiyya waj'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya ya ci gaba da bayani ya ce musu bayani wa baban biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا da Allah yake zalika Isa ibn Maryam saboda haka nan da nan yayi magana ya ga mu to sai ibn al-Madini yake cewa su bi ne sai ya dawo da yawa dawo kaga na Maryam da aka jifa da zina ai ta taro da dan ba amma da da Aisha ba ko bata wata wata bai ba ba wani authentic hadisi da zaka gani ya zo magana haihuwar na Aisha ko bari ba hadisin da ya inganta ko daya saboda haka wata bayuwa ba yake to dubi ne kage da na Maryam tunda ya yarda na Maryam ta fice yake ita ma an jefe ta da zinar yake amma duk Qur'ani ya wanke sai jiro fasto din bai kuma magana ba har ya fice shi yake kira ilzami kenan abinda mutum ya yarda da shi ka daure shi da shi ka daure shi da shi to shi ne ilzami to saboda haka abin da yayi masa kenan gaya mata to duk masu jifan ka gaggun mata kuwa a duniya lu'ayyu fi dunya wal akhirah Allah madaukakin sarki ya tsine musu a duniya da lahira abin da yake faɗa a suratul azab ne innal ladina yu'duna Allah wa rasulahu ko hakika wanda ke cutar da Allah da manzansa ka zuwa Allah tsine muke wanda ke cutar da Allah domin annabi alaihi salatu wasallam ya shiga wani yanayi gaba daya wanda wahayi ya daya ko yana cikin damuwa kamar da malamai suke kawo a cikin littattafai ya shiga damuwa babbar damuwa kuma to yi da annabi alaihi salatu wasallam yake faɗa a hadisi Abu Huraira ikani mustawa al mubiqat ku yayi ababai guda bakwai masu halakarwa annabi alaihi salatu aka ce ya rasulullah wadanne ne sai ce ashirku billah aka Allah da wani shirka wannan ba a rini da lauta ba guri yanzu ba guri yanzu direct entry mutum zai shiga wuta ba fita kuma in ga an fita a tsaye ne da jamalu fi samin siyasa har sai idan raƙumi zai fita ta ƙofar allura shirka ba compromise na harkar ta duk wanda ya zo ba da harkar shirka ya zo ya ya halakar da kai kawai dan in mutum ya mutu yana shirka duk yawan yan garin su suka yi man sallah Allah ba zai kula su ba wallahi Allah ba zai saurare su ba kaga dai za a je a tsaya a kan kawai ana Allahumma sabbiti Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa sabbitu inna su'alu munkarin wa nakirin kana cewa Allah ba ji amma Allah ba zai saurare ka ba domin daidai yake da wanda ya je zai a kan wato abuja ne yana mara wannan addu'a yana taiwa Allah magiya Allah ba zai kula shi ba domin ba a roƙon mustahil kamar kai ne jibin daga kai ka ɗaga hannu ka ce in ɗaga hannu ce Allah ka rasa mu annaba ni da malam Aliyu duk ku ce abu ina ruwa Allah da mu Allah ba zai rasa mu annaba ba domin gaba ɗaya ya riga ya gaba aiko annabawa kuma ai ba roƙo ake a da annaba ba wanda annabi Musa da ne wa ɗan uwansa alfarma Allah ne yake zaba shi za ke kiransa Mustafa Mustafa shine zababbe a cikin gama gari mujita ba kuma wanda yake zababbe a cikin zababbun murtaba kuma wanda Allah ya yarda da shi a cikin wayannan to shi sa mutane suke cewa mataki mataki ne Mustafa mujitaba murtaba da ba wuce yake cewa murtala to shine mataki ololuwa a guda uku nan Mustafa mujitaba murtaba wayannan guda uku to shine yake cewa to shirka wace aru na biyu da tsafi sannan kuma na uku wa qatlun nafsin lati harama Allah illa bil haqq da kake ran da Allah madaukakin sarki ya haramta a kake in ba da cancanta ba shine kaga wayansu abubuwa guda uku annabtu bin nafsi ko wanda ya gaji a kaje shine kaida a jara musulunci kenan wanda ya kaje a kaje abin da zai ba dadi a jara ta zuba kuma an ka kaje kaje da rai shine kaida shi da wanda wanda suke ta magana tun da mun zo gaba kar kai taba dauka ba wayin hukuncin da aka yi Maryam sallallahu da hukuncin musulunci ya kai ba da kotun kawai a nan gurin an samu mutabaka cewa dacewa akai da wasu za su rika ciro maganganun malamai na bayan suna jonawa suna cewa wai ai an ce kaza guri kaza a'a to ai ba kotun musulunci wani su kuma a kotun wannan ta ta bature ba ruwan su da wannan kawaidin da a kotun musulunci ai har kaida ce da su yanzu da wato miji da mata in wani aka yi fara wani ya kashe wani a ciki in dai da da maganganun da wasu suke ta yi to ai an ce da da kun dauko yanzu kuma wayan boko a kida su ne su aro waccan wai ayar suna amfani da ita wa man kutila mazluman faqad da Allah bi saboda ta yi dadi da ransu to shine su aro ta to abin da za ka kalla wannan sabani ne kamar da almugumi ya kawo a cikin littafin cewa idan aka samu mace ta kashe mijinta ko miji ya kashe mace mutukar da da to ba za a kashe ba sai an jira ta shekara ta takwas a kusurra musulunci ba kenan idan ta shekara ta takwas sai a tambaye ta a to abin tambaya a nan kai ka taba gani inda za aka yi cewa mace ta kashe mijinta a bar mata yar ta girma a gurin ta kuma ta girma a tambaye ta cewa za a kashe babu ki ta yadda ta wannan maganar da ake ba idan wannan ne ba da wata ce zai a kwace yar da gurin ta girma a wani gurin tukunna ta girma ta tambaya ina uban ta ce uwa ki ta kaje ka gan za ta yaje maka to shi ga wannan shi kansa magana ce wanda malamai suke sabani amma abin ta kai ciwo mutane sun kasa bambanci cewa ga kotun da aka yi hukuncin ma kansa a wannan ne wancan maganganun da ake arowa ana ɗan kilif ana sakowa a juna a nan yake kuma ku sani cewa Allah ya ce walakum fil qisasi haya wajen yin qisasi ana rayuwa wajen qisasi kamar maganar ma hati maganar dire yace manyan manyan kwabar da yake nan cewa shi bai ga hikima akan cewa an ka kake akan ke gaba idan ka cire ido a cire ma to ya za ya gani tunda ba musulmi bane ai ba yadda za ya gani amma daga lokacin da ya zo misali shi yana ganin a fahimtar ba hati magani in ka kake kawai a kyale ka domin wai karar da mutane za a za a karar da mutane to ka ga haka ne za a kyala mutanen banza su ta kashe mutanen kirki sai cewa sai ya irin su dai kawai za su rabuwa ba ina abin da yake zuwa kawo kin a duk wanda ka gani to shi ba mu wato ba mutumin kirki bane zai iya kwata kan da shi zai zauna amma duk mutanen kirki za a ta kashe shi a ta cire mutane ido domin musulunci cewa wal aina bil aini in ka cire ido a cire ba shi ma su maganji yana ganin ka cire ido a kyale ka kawai baya jira musulunci ko dai kai ma a cire ma ko kuma ka bada rabin biya sakumi hamsin miliyan talatin da wani abu da da wajen takwas da rabi shi mutum zai bayar idan idanu duk biyu ne zai ba da biyar rai in ya cire haƙori ya ba da rakumi biyar in ya cire haƙora goma ya ba da rakumi hamsin haka za a kai wannan shi ne tsari a musulunci tsarin da yake to saboda haka kaga wanda ya kisan kai a nafsu bin nafsu sannan kuma wato da wanda yake yayi ridda shi ma yana ciki da kuma asayi guzani wanda yake magidanci kuma yayi gula shi ma yana cikin wayannan mutane sannan wa akal riba da cin riba shi dau miliyan biliyan ɗaya ya kai da wato wani banki sai da ya mana wani bawan Allah kwanan nan haka yake yi in ya dauko kudin wata wayan miliyan ɗari ce da shi baya taɓa ta kawai yawo da shi yanzu idan ya ji a wancan bankin an fi samun ruwa sai ɗin shi zai kuɗin wannan shekara sai canja su zuwa can kawai wannan interestin wai shi da shi yake rayuwa kuma wallahi ya yi shekaru ya ba shekara saba'in baya ko me yake jira wannan ma'adau to wa aka lura riba da cin riba wa aka lura da ita fa da jama'a ita ce dukiyar da Allah yake yake ku kai fito ku yi fito na fito da shi in dai kana ci ka ba shi invitation letter na single combat ne na yaki cewa da kai da shi za a yaki shi ne raba amma Allah ya za ga sun mai da kai ba komai ba wa aklu mali da biyu da jin dukiyar maraya wata wani yau mazahfi da juyawa a gudu ranar gugurdu shi ne annabi alaihi salatu wasalam gabar ta kaje yake wa qadaful muhsanatil ghafilatil mu'minat da jiban katangaggun matan da basu ji basu gani ba kawai a jefe su da zina to shi ma yana cewa ba wanda suke halakar da mutane mutum ya fada cikin wuta ya tafi da ka to shi ne Allah madaukakin sarki yake to masu irin wayannan lu'inu fi dunya wal akhirah Allah ya tine musu tun a duniya da kuma lahira wa lahum azabun azim sannan azaba babba ta tabbata a kansu kamar ka tambaya yaushe sai Allah yake yawma tashhadu alaihim alsinatuhum ranar da harasansu za su ba da shaida a kansu wa aidihim da hannayensu su ma za su ba da shaida domin wato idan mutum ya ki magana da baki sai a sa hannunsa ya magana sai ka gama wato hannu na magana gaba gaba jikin mutum na magana shine anan mutum zai fara complain lima shahidtum alaina wai mutum yana tuhumar hannunsa da kafa me yasa kuka ba da shaida a kaina qalu an taqana Allahu alladhi an taqa kullu shay sai hannunka da kafa kace wanda yake sa komai ya magana je babu ikon yin magana saboda haka Allah madaukakin sarki je ba su dama su ba da shida a kanka idan ma nan yayi miji sai a saba CCTV ita za a ga kan masa kawai sai ya gani ga ne yanzu a zamanance ba muna ganin abubuwa za gani an kai ci gaban da yanzu kai kai din da yake kallon kanka yanzu za ka ga sai ga tun daga 2010 akwai guraren da zaka shiga yanzu a harkar ci gaba da aka samu kana shiga zaka ga suna gaya ma cewa rana kaza ga watan kaza ka tabu dubai kai kaza kai kaza dan adam bature zai iya wannan Allah ya kasa rana kaza ga watan kaza ka shiga shago kaza al daidai karfe kaza take yanzu ana da na'urorin da suke gane wannan sai Allah ya kasa ai tun farkon shigowar CCTV abinda na taba gaya wasu da tijin kenan na ce mata ne nake cewa wannan shi yake nuna Allah madaukakin sarki yana ganin kowa domin za a zo a san mabandi ne za a saka yanzu duk abin da muke anan yanzu ana ganin tun daga buɗe masallacin nan har zuwa yanzu da muke karatu mun za a ɗauko kowanne da kwanan wata da lokaci sai a saka kwana ya zo yayi kaza a waje kaza yayi kaza yayi kaza akwai wata ma'aikata da muke makaranta ce ba da aka taba isa irin wannan CCTV din wata da aka zo aka dauke wa gudun wani alaran mata ne makaranta ya zo idan da sai ga shi ana ta bibiya ga lokacin da barawa ne su zo kunna ba gudun ya wuce waje kaza duk mutum da iya wannan Allah ya kasa to shi ma bawa za a sa masa ri gaba ɗaya ga rayuwar daga abin da yake to shi da Allah madaukakin sarki yake to da harshe da kafa da hannu da hannu da kafa za su ba da shaida bima kanu ya amadu da dangane da ababan da bayi suke aiwatarwa ya Allah madaukakin sarki yake yawma idin yawtihi wallahu dinahum alhaqa a wannan ranar ce Allah zai cika musu addinin su na gaskiya wa ya'lamu da kuma za su san cewa annan laha lalle ubangiji madaukakin sarki huwa alhaqu shine gaske almubin kuma wanda yake a fili domin duk wanda yake ganin yanayi ya san cewa ba ninka ce ta yi wannan daren ba ba ninka ba duk yadda wanda yake kallon mutane yanzu ya san ba ne ta ce ta yi ba akwai wanda ya halitte mu to shi ne gaske ba ma mai gaskiya ba malaman tauhidi suke cewa yadda kake alhaqu Allah shi ne gaske almubin kuma wanda yake a fili kuma yake fito da abubuwa a fili sai Allah yake na'am الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون نعم لهم مغفرة ورزق
Allah maɗaukakin sarki yake alkhabithuna malamai fasara biyu suke dangane da abin da ya shafi wannan wasu suka ce akan mutane ake magana cewa mutanen da suke alkabi suna wato munanan mutane waɗanda suke kalamai mata suna dacewa ne bil kabili da kazamai mata waɗanda suke wato waɗanda suke babu alheri a tare da su alkabisatu lil kabili waɗanda suke mata marasa kirki suna dacewa ne bil kabili na ga waɗanda suke maza waɗanda suke marasa kirki ko kuma mazinata ko masu neman mata suna dacewa ne maza suna neman wato mata suna neman yan uwansu ne maza masu wannan sana'a wal qabituna lil qabisat haka suwa maza duk inda masu irin sana'a su take wannan ta mugunyar sana'a neman su suke wato za ga in namiji ne ya san mace yar uwansa mai harkar ai za ka ni ka je ka riga gani ka bi manyan titunan da ake yin gudu ibn suke tsayawa za ga insha Allah ta'ala waɗanda suke tarewa sai ga kusan kofin su ne za ga wani ya zo wucewa ba ruwan su jiki saboda ga yanayin su sun san ba wannan ba ba ba dan layin su bane yana zuwa za ga ba za su kula shi ba amma wallahi irin nasu na zuwa sai ga suna haka shi kuma zai tsaya to alkabita tu lil kabitina kenan wal kabituna lil kabitat ko kuma munanan maganganu suna fitowa ne daga gurin mata waɗanda suke wato masu muguwar aƙida su tafi wato zuwa ga maza waɗanda suke da zuciya irin ta wasu malamai suka ce akan maganar ake magana mara kyau tana fitowa ne daga gurin mace mara kyau ta faɗa zuciyar namiji wanda yake mara kyau sannan wa tsayi ba su da tsayi haka nan daɗaɗan maganganu suna fitowa ne daga gurin daɗaɗan mutanen da suke mutanen kirki maza ta koma gurin mutanen kirki mata ko kuma a in ka ga an yi aure tsakanin wato in an yi aure to mutumin kirki mutumin kirki yake nema wa tayyibuna da tayyiba haka mutumin kirki wa mutumin kirki mutumin kirki take nema haka wa tayyibuna da tayyiba haka nan mutanen kirki maza mutanen kirki mata suke nema su yi aure da su kita wannan raddi ne ga masu zargin gidan annabta domin idan kace annabi ba ruwansa amma matarsa to sai Allah ya ba raddi ya ji alkabisa da ne kabisi idan kace na da Aisha ta yi kuma annabi kai yanzu ne rashin dinsa to annabi kake so ka zaga don ba zai yi wuci kace mutumin kirki ne kuma ka zargi gidansa da wannan muguwar dabi'a to in ko ba haka ba in ka yadda annabi mutumin kirki ne to mutanen kirki ya ajiye a gidansa shikenan kawai shi za a can yadda ba da yake faɗa cewa kamar da ibn abbas yake faɗa Allah ya tsaftace gidan annabta ba taɓa samun matar wani annabi ta yi zina ba ko da wata musulunta ba har su wa'ila da wahila ba dan annabi lut da annabi nuhu da ake magana a kai ko su ba su yi zina ba amma sun yi kafirci ko su domin a lokacin suna zargin ma ba su ke zina lokacin da hindu ta zo musulunta annabi ya kawo ta ka'ida idan ja aka almu'minatu yubayyinaka ala an la yushrikna billahi shay'a wa la yushrikna wa la yuzmina wa la yaqtulna awladahunna wa la ya'tina bi butanin yaftarinahu bayna aydihinna wa arjulihinna wa la ya'tinaka bi ma'ruf sai daga an mutaji aw tajmil qurati ya rasulullah ba fa musulma bace kace yanzu ya samu ɗaya ta izina saboda su a gurin su in ka gama ta yi zina ma bai wasu ko da ba musulma bace to shi sa matan annabawa ba mutum da suka zina duk da ko da kafira ne ba ta zina domin suna ganin abu ne na kaskanci je dai bayi ne to sai Allah ya ce ulaika irin wayannan akai ba su da akai bun gaba ɗayan su mubarrauna suna da aisha kenan mubarrauna min ma yaqulun Allah ya kubutar da su kubutar ne dangane da ababen da suke faɗa lahum maghfiratun sannan har shi sabuwa da girma haddin da ake jifa da wannan kalmar cewa wato Allah ya tsarkake shi cewa abin da ake dangana masa ƙarya ne domin annabi da kansa yake bawon Allah da baya shigan mun gida tare muke gida sannan ko ban taɓa sanin sa da wani abu mai muni ba haka annabi ya faɗa yace ban san wani abu mai muni a kansa ba lahum maghfiratun akwai gafara a tare da su wa rizqun karim da kuma arziki wanda yake madaukaki ne daraja sai Allah yake ni يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تت- حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu ya wanda suka bayar da gaskiya la tadkhulu buyutan kada ku shiga wani gida ko daki ghayra buyutikum wanda ba naku ba kar wanda ya zake shiga wa wasu gidansu hatta tasta'nisu har sai kun nemi izini wa tusallimu ala ahliha sannan ku yi wa ƴan gidan sallama sai Allah ya ce zalikum khairul lakum hakan shi ya ba alkhairi a gare ku in ka je gidan mutum kai masa sallama la'allakum tadhakkaruna dan ku zanto masu tintin jini shine ba da suka ce gashi na an ce hatta tasta'nisu sai kun nemi izini wa tusallimu ala ahliha sannan ku yi wa ƴan gidan sallama to ne za a fara sallama za a fara yi ko ko izinin za a fara eh sallama to ai ayan cewa ta yi hatta tasta'nisu sai kun nemi izini Na'am? Ita ma sallama ne wai izini ce, amma so ake yanzu a kwa mu biyu. Misali tun da neman izini ya magana ce na cewa in shigo? Na'am? Ya fara neman izini sannan za a yi sallama, haka aya take. A ta kasta anisu wata sallimu ala aliya, sai ka nemi izinin mutum sannan za ka yi masallama. gidan za ka fara za ka fara shekarawa na'am Eh to ai kaga wannan ai bayanin da yayi hadisin Abu Sa'id al-Khudri Abu Sa'id al-Khudri wata rana dan uwa ne ga Abu Musa al-Ashari shine wato dan uwa ga sayyidina Umar sai ji masallama bayan ya sallama yace in jigo shiru ya kuma sallama in jigo shiru shi sayyidina Umar ake ya jiyo shi so yake kammala abubuwan sai sauri ya fito ya zo ba shi izini yana zuwa shi kuma da yi guda uku kawai sai tafiya dan uwan da ne ba sai juya yake yana fitowa sai zamci ya juya har ya yi nika sai ya ji da sauri yana Umar yana da gaggawa yana da sauri a cikin al'amuransa saboda karfa ne yana zuwa sai ta kuma ta baya malaya za ka zo min gida ka biya kuma ka tafi sai ya ai na zo ne ma sallama na kuma nemi izini har da uku baka wani su dama in shigo ba ni ce kuma annabi ya ce al istizanu salata neman izini ka uku ne ka uku ne na kuma nemi izini ya ce ai na ta da annabi ya faɗi wannan ya ce to wallahi ko ka kada izini ko in gane ka kai wa annabi kariya sai ya sace ya ce wallahi ka je ka nemo dalili ko kuma sai na hukunta ka cewa ba za su yarda a yi wa annabi ƙarya ba tun annabi alaihi salatu wasalam bai dau tsawon lokaci ba da barin duniya an fare ba ƙarya yace to wallahi ku ku hukunta ka Abu Sa'id da Kud Abu Musa al-Ashari ya zo hankalin sa a tashi Abdullahi bin Qais yana zuwa ya tada sabai suna zaune sai ya gaya musu suka ganshi a furgice ya haka bawan Allah yake ai kun ji kun ji abin da ya faru da Allah ba wanda ya ji lokacin da annabi ya faɗi wannan kalmar sai suka ce duk muna na annabi ya faɗa amma kuma waye ba ya bi kankanta shekaru a cikin da ga Abu Sa'id bin Kudi ta addini malik bin Sunan ya bi kowa kankanta shekaru aka ce kai kai za ka ka baki amsa kace duk ba za mu kai ne ka baki amsa shi ne da yana zuwa suka zo da shi aka kira da na wani yake to ga ya mata ya fara bayani yace ina nan wata rana annabi alaihi salatu wasalam ya ce al-itti zanu salata in ka zo gidan mutum kai masallama zaka nemi jini kai guda uku bai fito ba ka jira kai tafiya sai sai na Umar yace to Allah baka ku ya ba shi hakuri shi kenan zan ci rawu to kaga wannan akwai hadisi da zan salata akwai Safwan bin Umayya bayan ya musulunta ya taba aika wani bawan sa ya kai wa Annabi alaihi salatu wasalam wani abun ta bawa ne yana zuwa kawai yana zuwa gurin Annabi alaihi salatu wasalam kawai sai tuka ba sallama ba neman izini sai ce wai ga shi irin aikin nan wai ga shi an ce a kawo ne ce malam ko ba ka koma waje ka ce assalamu alaikum a adkhul koma waje ka ce assalamu alaikum mun kai sallaman na Hausa kuma ka ce in shigo to shine malamin ka ce kaga zance ya fito karara cewa wannan wawu din da ta zo a ta ta ta'ani huwa wannan shi ne laikai laikai ta kanti aka ce baka shi wato adabi da wawu baya nuna jirantawa baya nuna cewa wato lallai daga wannan sai wannan an fahimta da kyau ku yawa aka ce za a yi wa ali baya nuna cewa Yusuf ne fara zuwa sana'a amma ana so a nuna jeran ta sai a ce ja a Yusuf tun ma'ali shikenan Yusuf ya zo sannan Ali da an cewa ya fara zuwa sai a ce Yusuf sannan wa sannan Ali shine amma wawun da an sa an bi ko kuma wa baya nuna cewa wani ya riga wani zuwa wajen gina ba tare suka zo ke shi ka yi a ƙa'idar shi su yi ta wato ta ta larabci ke to shi ne Allah madaukakin sarki yake gaya mana cewa hatta ta ta'aniku a sai kun nemi ne wato sallimu ala ahliha ku yi wa mutan gidan sallama ya Allah yake zalikum khairul lakum hakan fa ke ba alkhairi a gare ku la'allakum tadhakkaru ko wata kila ku a zanto masu tunani kaga ko wannan dokar Allah ce amma yanzu idan kai wani fada akan wannan sai ku bata cewa ya zo gidanka zai shiga baya sallama shiga kawai to za mu ji ta suratul nur ya kamar da ina umar yake wada yake yana da kyau a rika yawan maimaita wa mutane ta musamman mata yake saboda ka'idodi take dauke da ka'idodin zaman lafiya da zaman cikewa mu ji ayar gaba sai mu dora sai Allah yake فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون Allah madaukakin sarki ya ce to idan an yi sallamar fa in lam tajidu fiha ahada idan ba ku samu kowa a gidan ba kai sallama kai kace in jiwo ka ji shiru ka ƙara sallama kai ka uku Allah yake fa la tadkhuluha to kar ku shiga ka je kai sallama to ba kowa a gidan to kar ka shigo hatta yuzana lakum har sai an ba ku izini wa in kila lakum al-ya'u idan ka samu mai gidan yana nan da yake wa alaikum salam wa rahmatullahi in shigo sai ta ya koma tun daga nan ka tafi har kura gurinsa bai an ka sallama kaji yana nan sai yake koma ba boko bace wallahi addini ne da wani zai ce ya je gidan wani saboda dan boko ne ya koro ni ba wani boko bai ai da waya da kai ba waya ba kace za ka wai sai a ce wai wulakanci wai Allah ne ya faɗa a suratul nur wai kila na kumurji a ubar bai ce ka zo wai ce ka zo musamman za ga ana zagin masu hali akan wannan ɗabi'a cewa kaza kaza kaza wulakanci ne ne kai waye ce gaji baka ga barba kai akwai hanyoyi masu sauki yanzu da za ka iya sanar da mutum cewa rana kaza zan zo ballan da za ka yi takakkiya ko da dan uwansa ne kai zuwa wani gari ai kana da hadisi a adabul muharrar da annabi yake abu ya mafi salata in ma dan uwanka ne ya karɓi bakon ta kwana uku ne in ya ga dama ka na uku daga nan uku zai zo ya ce to daga yau bai wa on your own tunda ka ci gajiya zuwa ya ci rani kuma ya yi zamansa sai a ce to da gewa kai za ka ci da kankani ba ruwa na dama kwana uku nan shine alfarmar da za a yi ba bayan kwana uku kuma wannan duk abin da zai yi to kawai daga ma kafa yi amma in ya ga dama zai ce ma to za ka zo amma kwana biyu za ka yi nan ma za ka sha zagi a dangi kuwa to sai ya ce wa in kira da kumur biyau idan aka ce da ku ku koma fan biyau kawai ka koma huwa azka lakum bi yabu tsarkin zuciya gare wata kila ka ji ba ma shi da gurin da zai aje ka babu kuma takakkiya kai wallahu bima ta'maluna alim Allah madaukakin sarki masani ne dangane da ababan da wato kuke aiwatarwa masani ne to hatta wajen ki kuma sai da annabi ya ba mu ladai cewa idan ka je gidan mutum misali lokacin da ka je za ka yi sallama da mutum annabi yake karka tsaya kana kallon kofar gidan kamar wannan kofar ba da ya jeji ake tsayawa ko dama ko hagu domin annabi yace da a ce mutum zai je garin wai sallama yake ya leka ma gida ka dau wani abu ka wurgo mar ya fasa wa ido ka fasa banza a jira musulunci ba ba jira gogo ba kar mutum ya yi sai kaza yau wato saboda haka inda a ce zai je zai mar ido annabi alaihi salatu wasallam yake damu hada jinin da ya tafi a banza domin ya leka ma gida to wannan shine wato kaidodin da wato malamai suke kawo da gani da abin da ya shafi wato shiga gida wa in kila lakum irji'u farji'u kuma ce ku koma ku koma huwa azkarakum fi tsarkin zuciya gare ku sai ce wallahu bima ta'maluna alim lalle Allah wa hukumin sarki masani ne bima ta'maluna dangane da ababen da kuke aiwatarwa sai ce laysa alaikum jura amma ba laifi a gare ku an tadkhulu buyutan ku shiga wani gida wanda yake wato gaira masunatin fiha gaira masunatin wanda ba kowa a gidan akwai wanda za a ga yanzu yana da gida a Kano amma yana da gida kuma a Kaduna duk ran da yaje yana sauka a gida a kullum yake duk ran da yaje kawai wato yana sauka a nan wani ma za ka a Saudi yake da shi yaje yana sauka a wannan gidan wani wuri kaza to irin wannan gidajen babu laifi a gare ku ku shiga wannan gidan wato a fiya mata'un lakum wanda akwai ababen more rayuwar ku a ciki wataƙila ka aji kayan marmarinka wanda ko kuma kayan ɗaki gaba ɗaya komai a ciki da zarar ka je nan kake sauka to Allah maraucin sarki ce babu laifi a gare ku dan kun je wannan gidan babu laifi dan ka shiga duk da cewa ba akwai ladabi gidan ba da ka shiga ba kowa za ka iya cewa assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin amma nan kaga baka da bukatar sai ka nemi izini domin gidan ka ne ka kulle gidan ka ne to sai yake wallahu ya'lamu ma tubduna Allah yana tare da abawan da kuke bayyanawa wa ma tattumuna da waɗanda kuke koyewa wannan tsari ne na zamantakewa ta musulunci da Allah madaukakin sarki ya kawo yaya za mu zauna da junanmu duk wanda ka je gidansa to kai ma sallama sai Allah ya ce na'am قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله قدير بما يصنعون Allah madaukakin sarki yake kul lil mu'minina ga yawon mu'minai maza yaghuddu min absarihim kirin tsaye da mu ba su rufe gaba ɗaya ba su rufe idan abin da za su yi duka kallo wa yahfazu furujahum su kiyaye al'auran su kasu fada zina dalika azka lahu wannan shi yafi alkhairi gare su shi yafi karfin zuciya a kan inna allaha kabirun bima yasna'un lalle Allah madaukakin sarki mai bada labari ne dangane da ababen da suke aiwatarwa mala yake hada amru min Allah ta'ala li ibadihi almu'minin wannan umarni ne daga Allah ce gabayin sa mu'minai cewa an ya gudu min absarihim kirin sai wani abu daga idanun kan mutum ya zama mai yawan kallo kawai kaga har mata suna canfa wata majalisa za a ce masu zaman makokin da ba gawa idan ba ta zo wucewa ta kallon ta haji ta nemi ta hankala to annabi alaihi salatu wasallam yace a ga musu tirin tsaye idanu domin ya tabbata a hadisi kamar yadda ya zo a hadisin sa'ad bin malik bin sunan sai abu sa'id bin kudi annabi yana cewa iyyakum wal julusu ala turuqat na alaiku da zama akan hanya zaman hanya in za ka yi shi wato ka kiyaye ka'idodin kawai in ka kiyaye ka'idodin ba kai haramun ba saboda wani yana samun nutsuwa da zama a hanyar misali to ya sani cewa in zai zauna a hanya da akwai haƙoƙi biyar a kansa na farko shine wato annabi alaihi salatu wassalam yake cewa qalu ya rasulullah la budda lana min majalisina tabai ka ce aka ba makawa sai mun zauna a hanyar ya rasulullah ba mu da gurin zama an ba hanyar ba na tahaddathu biya nan muke dan tattaunawa sai annabi ya ce to in abaitu idan ku kun dage lalle sai kun zauna din ba a duk tariqa haqqahu ku ba wa hanya haƙƙinta qalu wa ma haqqu tariq ya rasulullah da bai ce me haƙƙin hanya ya ba idan Allah kada na farko sai yake gabdul basari rinzi idanu ka iya ka kirki ka iya idanka za ga wannan kallon har a gurin zaman makoki ta zo sai a rika matan wani ce wannan ita haka ta haka ta yi ba ina ruwanka da yawa za ka gani wai haka yanzu kaza a ta bayani ita wanda aka gabdul basar wajibi ne su kuma matan suna da wata dabi'a wai sai ta zo ta ce sai ta tsugunna a gaban mazan nan na zaman makoki waye saki ki nemo wanda yake da alaka da shi kawai ku gaisa ki tafi amma zama a gaban gaban wannan yan zaman makoki gaba ɗaya kike waje kin gaje su ba su da hurumi tsakani da Allah ba su da hurumi to wannan yana ba da koba a rika tunanin ma wannan ba matan wane ai ka ga lokacin da ya aure ta ba ba ta bi wannan ba ka ga wancan da ka ganshi ba ta bi ba wallahi alazim to saboda haka wannan shine aida ta farko da ya kamata lalle wato wato a kiyaye cewa wa kaful adha da kauda abu mai cutarwa wajibi ne ka ga wani abu zai cutar kuna bakin hanyar ga wani rami na a gefen hanyar wani ya zo wucewa da motarsa sai kawai wani abu ya fasa mata ya tunda a gefen gurin kuke to kafin ya ƙara fasa wani wajibi ne haƙƙi ne akan ku gyara gurin ko ku sa alama da duk wanda ya zo wucewa ba zai tuntu da gurin ba shine kafula ka ko kuma wani ya zubar da kalanta ko bola a gurin wajibi ne ku sa a kwaki ba dai an yi kuka a zaune ba wannan shine na biyu ballantara a ce kura ku tattara da cin kuma ko wani abu ne fitarwa ku zuba a gurin kaga wanda ya wannan ya wato ya ya keta dokar Allah madaukakin sarki sannan na uku wa rabbi salami idan aka yi muku sallama duk hirar da kuke duk zafin da ta dauka gidan nan sai an hakura an cewa alaikum assalam dan wata za ka za a yi sallama wani ce yauwa barka da wani raki barka da yauwa sai a dora kawai saboda haka hakki ne na uku wajibi ne a juyar da sallama sannan na hudu wal amru bil ma'ruf da umarni da kyawawan ayyuka wannan hayi anil munkar na biyar da kuma hani da mummuna wajibi ne ba za ku ga yara suna faɗa wai a ce ba ta ji ai ƴaƴan wani ne ba zai ci gaba da hira wai ƴaƴan wani ne ba za su raba su ba ko a ga wani ya zo yanzu a gaban su za a kwace wani waya duk wanda ya majalisa ba wanda zai iya tasowa wata ta zo ta kwace mata wallahi in ba ku karɓar mata waje Allah ya tambaye ku duk wanda yana ɗaya da cikin haƙoƙin hanya yana ciki ballantana wanda kuma ballantana mutum ya zo tambaye ku kwatance wannan manya ba ta yi matasa ne wai sai a ce bara a aika ya zo ya tambaya da Allah ina ne gidan a gidan alhaji barga ya alhaji a dabu dan kura kaga suna nan a zaune sai ce masa nan kaga in kai nan za ka ga titi yayi haka sai a ce wai ya lulu ya yi kan sai a aika shi gidan su kaje dai ne sallama ba wai ku gyara masa ba sai ku gyara ma ku ce ai wannan lokaci abin da ake yi idan mutum ya zo irin wannan so kake kunta ta masa sai ya ce da Allah kun san gidan wani zai ku ce eh amma ya tafi koyo sallama simple shi ne kawai a ciki to kaga wannan tunda kun ji haushi ko rama to ya tafi koyo ya san sallama su ne ba da Allah ina ne gidan wani a ce gidan wani ya tafi koyo sallama shi kenan kawai wani zai ce da Allah ku yi hakuri salamu alaikum sai a ce to alaikum assalam ba da shi ke nan dama sallama haƙƙin mu muke so ka ba mu sai a ce gidan sa waje kaza ne kun tsora shi akan tarbiyya domin al'amru bil ma'ruf annabi to ai ai umarni da kyakkyawa amma aika shi da ake yi wallahi ba haramun ne aika shi ya halatta ba domin annabi alaihi salatu wasallam yana cewa duk wanda ya tsare mun abin da yake tsakanin ma bayyana lafiyayya abin da yake tsakanin laifansa bakinsa kenan wa ma baina rijlai da abin da ke tsakanin ciyoyinsa shine wato ya kiyaye lebansa da ido fuskar gaba ɗaya da ne ya kiyaye al'aurarsa annabi alaihi salatu wasallam ya ce zan lamun ce masa shiga aljanna kuma su ne manyan ayyukan da shi da ba da da gobe cikin cikin magabata ce cewa annazaru sihamun sihamu wato sihamu summin summin ila alkalbi wani makami ne mai kaifi mai guba da yake zuwa ga zuciya domin duk kallo ba kallo za a zo a zauna a ita kallo to wannan makami ne da ke da yake amfani da shi mai saurin ratsa zuciya to shi da annabi alaihi salatu wasallam Allah madaukakin sarki ce kullil mu'minina yaghuddu min absarihim a ga ya wa mu'minai su kiyaye su rinki ganin su wa yahfazu furujahum su kiyaye al'auratu kuma Isa Allah yake wallazina hum li furujihim hafizun fi'atun suratul mu'minuna da muka wuce illa ala azwaji ma ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumina saboda haka ba su kiyaye al'aura domin shi kallo da shi dan yake amfani cewa suka yi fa nazaru fattikamu fasalamu wa kalamu fa mau'idun fa liqa'u shine matakan ke dan guda shida daga kallo sai murmushi sannan kuma sai magana sai magana ta yi da zarar ka ga ta yi ma murmushi ko ka kun yi wa juna to zai ya samu bakin magana sai ya mata magana shine wa abu daga wato kallo sai murmushi sai magana kuma sannan kuma abu na biyar sai yake cewa wato ko mu'aidin sai kuma ya alƙawari na hudu kai ya alƙawari to ina za mu gamu sannan na biyar kuma bali kawo sai haduwa to duk wannan tarko ne na kenan daga kallo amma abin yake fara to shi ne Allah madaukakin sarki yake to a gaya musu jirin da idanun da kuma barjin zalika azkalahum wannan shi yafi tsarkin zuciya ay akaharu li qulubi wa an qalibihim shi yafi tsarki ga zuciyarsu kuma yafi tsarkake addinin to inna Allah khabirun bima yasna'un lalle Allah madaukakin sarki masani ne dangane da ababen da suke aiwatarwa shi zai ce alamu kha'inat al-a'yun wa ma tukhfi as-sudur a cikin suratul ghafir Allah ya san ha'in idan da ababen da zukata suke koyewa domin kasan ya tabbata hadisi Abu Hurairah cewa idanu suna yin zina idanu suna zina zina su kuma ita ce kallo eh sannan kunne ma yana yin zina kunne shine jin batsa sannan hannu ma yana yin taba abin da yake Allah ya haramta shi ma ko kuma dantsar abin da Allah ya haramta kafafuwa ma suna yin sun yanci je inda Allah baya so shi ma kafa ta yi zina sannan shi kuma zina har ne shi ne furci da ita amma sannan wato amma duk wayannan abin da yake gaskata shi ne zina al'aura ita kuma ita ce babba wayancan kanana ne wanda idan mutum ya yi abu ta kuskure akwai abubuwan da suke kankare su kamar alwala su suke zubar da su amma alwala ba ta kankare zinar kuma zinar da aka yi ta da gaske da al'aura ba ta kankare ta to shine Allah wa ɗaukakin sarki yake wa kullil mu'minat na'am وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها amin وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإذبة amin أو التابعين غير أولي الإذبة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن amin وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون Allah madaukakin sarki yace wa kullil mu'minati kaga ya mu'minai mata ma aka da da yawan mata suna dauka maza kawai aka hana kallon mata su ma mata an hana su kallon maza bai su mata ne yadda malamai suke cewa ko da ayar ma ba a ce wa kullil mu'minati ba to ai duk umarnin ko hani da aka yi wa maza mata suna shi dai an samu wata karina da take nuna babu ka'ida kenan duk inda aka ce ya yi wa lajina amanu to da maza da mata yi wannan shine ka'ida ya yi wa lajina amanu maza mata duk sun shiga sai dai Allah yana so ya bambance zai bambance ce innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat wannan an ware daban-daban kenan amma matsalar shi ne duk inda aka yi maganar maza jami'in su to mata suna ci amma aka yi maganar mata zalla ba maza a ciki. to amma saboda muhimmancin abin Allah ya ƙara fito da shi bangaren mata aka ce wa kullil mu'minat kuma matan ga ya mutu yaqdudna min absarihinna kirin ila sidana wa yahfazna furujahunna zuwa su kiyaye al'auratu sannan wala yubdina zinatahunna kada su bayyana adansu illa ma zahara minha sai abin da ya bayyana na adan menene shine aka ce alwajan wal kaffara fuska da tafuka hannaye shine ma zahara minha wannan ba sai sun bayyana shi ba wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna sannan wato su dauki mayafansu ko hijabi su tsora akan wuyansu abin miji jirin laba a jikinsu sannan sai Allah ya ƙara maimaitawa wala yubdina zinatahunna kada su bayyana adansu illa wanda ado kuma na biyun nan wanda yake magana akai illa li wa'ulatihinna sai ga mazansu wannan gaba ɗaya dangi akai kada su bayyana ga kowa wanda ta fi gan wa hannu eh, fuska da tafukan hannaye to nan kuma aka ce kada su bayyana wa su kansu wato kada su bayyana ado na biyu sai ga mazajen su wanda yake nabi ba wanda ake magana ba shine wasu malaman suka ce irin abaya da ake turawa bayan bayan an sa afta da sunna bayan an sa kaya wasu malaman suka ce a abin da zai iya bayyana al'ada ababen adan awarwaro munduwa sarka da sauransu duk wayannan kada su bayyana wa kowa in ba wayannan da za a lissafa su goma sha biyu ba shine malaman wasu malaman suka ce a ba awarwaro ake magana ba domin kace awarwara aka yi magana yanzu zan iya ganin ka kafiyo awarwara da sarka na gwal in ce wannan baka ce ai wallahi ne mai ɗakin ne to ai haka ne ka gani ga ji ka ga adan nata hannun mai gidanta ba shi ake nufi ba gurin ɗaura awarwaran ake magana a kai saboda haka ba za ta bayyana wuyanta ba ko dangalalin hannunta ko zirayin kafarta in ba ga waɗannan mutanen ba illa li wa ulatihin na farko sai ga mijinta ɗaya kenan aw aba'ihin na ko mahaifinta biyu aw aba'i wa ulatihin na ko iyaye shirkanta kenan iyayen mijinta mahaifin mijinta babansa da kakansa ba ba wato mahaifin mijinta da kakan duka wannan tsarin uku kenan aw abna'ihin na ko kuma ƴaƴanta wanda ba a gidan ta haife su ba zuwa dai yanzu ta yi aure na biyu tana da wasu yayan manya to su wannan su ma suna to ana iya ganin adanta wanda mun yi magana nan dai wasu inganci shine ana magana dangalalin hannu da wuya ya zanto a ganta dai ba lullubi shine yawo abu na yi illa ko ƴaƴanta aw abu na yi ba'ulati illa ko ƴaƴan mijinta mijin da ta aura ta yana da wasu yaya matansa biyu ko uku to su ma babu laifi su ga adanta na biyu tunda mun bambance ado na farko da na biyu ko na farko shi ne karamin shi ne fuska da tafukan hannaye sauran kuma mun yi bayani a kan to ɗayan mijinta aw ikhwanihinna ko ƴan uwanta wa da kani wa wanta ko kaninta aw bani ikhwanihinna ko ƴaƴan ƴan uwanta maza na bakwai kenan ƴaƴan ƴan uwanta maza wanta ko kaninta aw bani akawatihinna ko ƴaƴan ƴan uwanta mata su ma za su iya ganin adanta ƴaƴan ƴan uwanta mata sannan wato na gaba shi ne auni ta'ihinna ko mata ƴan uwanta wai ne musulmi banda arna shi ta bai halatta ki kai kanki ga amiya da miki salon ba Allah ne bada ba wani compromise cewa auni ta'ihinna ko mata ƴan uwansu duk tafsirin da zaka duba kaje ka ji ne malamai za su cewa bai halatta ki mika wa amiya kanki ta miki kitso ba da yawa za ka muna samun wannan matsalolin mun tafi da awa irin boarding school haka da yawa musamman irin unity school ko irin wanda suke na federal ne za ka ana samun wannan tayi ma hawan ka suke jira tare sosai kuwa to saboda haka ko ƴan uwansu mata aw ma malakat aymanuhunna ko abin da hannunsu ya ribata bayi ke to sai Allah ya ce awin tabi'ina ko wanda suke shiga gidaje gairi ulil irba amma waɗanda ba su da sha'awa shi su ne waɗanda aka yi wasiƙiya su ne wanda azaban da jahiliya su suke raba mata fara a saba saboda shi baya sha'awa gauna ne ba ruwanka kawai kamar an fiƙe wani kuma ba su iya yi wani kawai gauna ne shi ne san bambancin namiji da mace ba to su ne a tare da inda gairi ulil irba ba su da sha'awa ko kadan mina rijali cikin maza to wayannan su ba babu matsala kaga ba fa in daudi ba yau ba in daudi ba domin wannan Allah ya tsine musu ba in daudi ake magana ba to sai ni aw ibn alladhina lam yadhharu ala awratin nisa ko kuma yaran da ba ta gane al'auran ba na taba tambaya wasu mata kamar ɗan shekara nawa kamar ɗan shekara nawa za ku ci wanda ba ta gane al'auran a cikin alladhina lam yadhharu ala auratin nisa a cikin jariri yaro guda ɗaya kenan ake magana akai amma an ce annabi na to an kawo a cikin ne wannan ali da zamu dai wasu jinjiya ismul jin saboda haka jam'in yara ake magana to in shekara nawa hudu zuwa biyar zuwa kasa ko sama yanzu ke ka haɗe ɗan shekara ɗaya yanzu ɗan shekara ɗaya ba nono yake sha mafi karancin shekarun ya fara da nawa daga biyu ɗan shekara biyu ba wuce ɗan yaye ne ba shekara nawa bakwai ka san nan shekara bakwai kwale fazi ai su kansu mata da muka tattauna da kansu sun yarda cewa ai an ja su da yawa a basu shekara hudu yaran yanzu saboda social media gaba ɗaya kwakwalwar su a guda take yara ba wata makaranta yan tashiyar yin social lokacin na makarantar aka kawo mana su sai sun yara ne ɗan yara shekara uku zuwa hudun da kuke magana hudu zuwa biyar amma wai yan jami'a suka zo wuta a suna laɗewa wani yana gaya wance waccan nake so ta fi kyau ta fi waccan ne Allah ko yara ƙanana a ba ka gani da sai ka tuno wata inda kana shekara shida aka yi ma kaciya kuma yana ta yawo gantar gantara ko ina ko ba ka wani amma yanzu kai za ka bai yaron kai kai wannan gabar ya riga ya gama sanin alawara kuma zai iya fitowa ya ce ma waccan ta fi kyau ai iya bayanin fitar cewa na waccan ya fi na waccan wanda yaron yanzu in ka ga dama ka iya cewa daga shekara uku zuwa sama saboda haka wannan su ne wanda Allah ya bayani cewa aka ba su horo cewa idan za su shigo gidan mutum ba za su shigo za mu ji nan gaba sai sun in za su shiga ɗaki akwai lokutan da duk da 'ya'yan gidan ne sai sun nemi izini salamu alaikum a koya musu cewa abban shigo akwai lokuta guda uku muna nan gaba za mu tunda gudu to saboda haka cewa daga shekara uku zuwa sama kawai duka atibulin ladina lan yazaru ala auratin nisa saboda haka daga uku zuwa kasa su ne wanda za a ce ba sa gane al'aura uku zuwa kasa ba sa bambance al'auran mutum sai Allah yake wala yadribna bi arjulihinna to kada su rika buga kafafuwansu abin da kada su rika sa hin wanda za su rika tafiya suna buga shi a yana ƙara yana ɗaukar hankalin mutane li yau da ma mali sina min zinatihin nan dan su bayyana abin da wato yukhina abin da suke koyi da shi na adam saboda kun san da saboda wadata gol ma a kafa yake shine munduwa a kafar ke daurayi to yanzu nauyin ma babu amma su saboda wadata bayan wuya da hannun har kafa ake sawa to shi ne yanzu ba da suke fassara shi da hirs kawai ina abin da zai ja hankali domin ba ta waka taba ji ko a wata manya tana daura gwala kama to sai yace wannan da yace li ulama ma yuqina min dinatihim dan a san abin da suka boye da adan su wa tubu ila Allah jami'an gaba ɗayan ku ku tuba domin kalla kallan nan ba wanda zai ce bai sai Allah yace gaba ɗaya kowa dukkan mu tuba ila Allah jami'an kowa ya tuba zuwa ga Allah ayyuhal mu'minuna ya ku mu'minai a duka haka Allah ya kirawo bayan sa mu'mini yake la'allakum tuflihuna dan ku rabauta wannan shine gaida kowa ya tuba ya kowa zuwa ga Allah ai kaga haka annabi ya ga a sai na ani al'ula laka wa thaniyatu alayka cewa kallon mace yanzu ta to wucewa sai kuka ka tuba ka kalle ta wanka kuma yi wannan da zunubi na farko dai na ka tuba wannan ba komai amma ka kuma yi kai na zunubi kuma ko shi ne aka malam kala rawi yace wai sai ka tsara idan ka ba kin tawa guda ɗaya kenan kaga wannan ai wargi ne kare da malamai suke faɗa wargi ne ba magana annabi ba cewa na ka tibu saka ce al'ula laka wa thaniya wa thaniya to alayka to shi ne tubu ila Allah jami'a ku tuba zuwa ga Allah gaba ɗayan ku ayyuhal mu'minina ya ku taron mu'minai la'allakum tuflihuna ko kwara wata to awon mu ta cika har mun jinye lokacin ina ganin ya kamata mu sai abubuwan da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladan sa wannan muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana muna roƙo ubangiji da sunayen sa kyawawa sai ko bin da madaukaka Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu yi kumbunta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu yi kumbuje ba yan uwan mu da ke kasashe musamman kun ga muna da yan uwa da yawa ba a tunawa akwai wanda suka fita karatu kasashen da su musamman yanzu China a gana magana akwai corona virus din nan amma kowa za ku ga kawai ba ma a kilo su wanda suke karatu to muna fata Allah madaukakin sarki ba su kariya ya kare imanin su da lafiyar duk wanda suke wannan guraren Allah madaukakin sarki musulmi Allah ka tsare mana imanin su da lafiyar muna roƙon Allah madaukakin sarki ya taimake su al'amuran su mu kuma Allah wa rabbikin sarki ya tsare ni na imanin da lafiyar mu Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce babu ikon bunta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce babu ikon guje mata waɗanda suka yi mana wasiya da aure alkhairi Allah ka biya musu bukatun waɗanda suka sa aure a gaba da wanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamarin muna roƙon ubangiji da sunayen sa kyawawa da tsoron sa madaukaka Allah madaukakin sarki ya biya bukatun mu da alkhairi Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين